أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad waɗannan wasu fa'idodi ne da na gani ya kamata mu yi bayani a kansu gwargwadon ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ya uwace muna saboda mu rinka amfani da duk damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu kuma san abin da zai zo gaba to daga cikin suratu suratu shu'ara aya ta 69 zuwa aya ta 104 za mu dan bibi waɗannan ayoyin kuma za mu ɗan taɓa sharha ta jalalaini saboda tana da fa'ida kwarai da gaske sannan kuma za mu ƙara wasu fa'idori da suke da alaƙa da fannoni daban-daban na ilimi waɗanda suna taimaka ma mutum gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saboda wani lokacin abubuwan suna zuwa suna komawa baya ko ba haka ba aya ta 69 kenan inda Allah subhanahu wa ta'ala cikin kissa ta annabi Ibrahim yake cewa watlu alaihim na mai jalali ne in kuka duba ya ce ai fara makkata mutanen makka sai kun ga an sa kuma wata alama nan an yi layi cikin sahihu jalali to in kaga an yi layi an killace magana an killace ta ma'ana ba maganar mai jalali da bace su suka kara ta an gane ko wa ghairahum sai sun ka kara da wani su domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tura shi ne zuwa ga al'ummomin duniya gaba daya litundira ummul qura wa man hawlaha wadansu makiya sun ka ce a makka an kace da wanda ake wayar ita don haka annabin larabawa ne sai aka ce a'a Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas sannan wa man haulaha maka tana tsakiyar duniya ne kenan kuma duk abin da ke kewaye da ita wa man haulaha to naba'a ay khabar labarin Ibrahim annabi Ibrahim akwai bambanci tsakanin khabar da naba akwai maganganu da dama da malamai amma dai shi na ba yana nuna labari ne wanda ke na dauke da al'amari mai girma shi yasa duk inda kaji an kawo na ba yana dauke da wani abu na ban mamaki alin na ba ila azim ko ba haka ba to sannan wa yubdalu minhu sai malai ce wa yubdalu minhu kaga wanda bai yi karatu ba musamman wajen malamai bai garibi ya kari da yubdalu minhu amma yana nufin da an ka ce watulu alaihi naba ibrahim badali shine madadi a cikin nahawu yana da abubuwa daban-daban badalul ba'd min al-kull ba'd badalul kull min al-ba'd da badalul tafsil daban-daban ne amma yana nuhin jumlar da za ta zo baya tana matsayin badali na na abin da za a faɗa domin labarin annabi ibrahim abu ne wanda yake am to id qala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna yana daga cikin labarin kenan yana matsayin madadin shi mun fahimta ko in ce mun fahimta kuma nan wajen malamai na usulul fiqh sai zaman to kalma tana ba kamar kalma ce wadda take mujmala tana kumshe da ma'anoni daban-daban to ga sashen abin da ta kumsa id qala li abihi wa qaumihi mun fahimta ko ifkala li abihi lokacin da annabi ibrahim ya ce ma babansa akwai sabani babansa ne wanda ya haife shi ko babansa ne wanda ya haife shi ba ba dai yawa daga cikin malamai wanda suka suka ce zahiri baban shi ne wanda ya haife shi ina fata ana fahimtar ka to suka ce kuma wan baban shi ne ko abin nan ifkala li abihi wa qaumi lokacin da ya ce ma babansa da kuma mutanensa ma ta'budun mu kiko bauta ba nan tambaya ce musu ba wai dan bai bai san abin da suke bauta ba tambaya ta daukan ma'ana kusan 30 ko fiye da 30 kadiba cikin al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran kuma kadiba cikin littafin usul al-fiqh da littafin balaga tambaya asalin ta ka tambaya abin da baka sani ba amma tana iya daukan ma'anoni daban-daban daban-daban daban-daban fiye da wanda ka sani ina fata an fahimta waɗanda suka ce adda baban annabi ibrahim ne saboda suke cewa duk inda qur'ani ya zo baban shi yake cewa bai taba kawo shi ba karan baban shi don haka wannan ya nuna cewa at-tafsir bil ghalib wani lokacin kalma ana bata ma'ana ne saboda yawan abin da ya fi rinjaya a cikin alqur'ani sannan kuma baban shi yana da cikin mutanen sa me yasa aka kebance shi saboda miza a nuna maka cewa baban shi yana da cikin wanda ba su imani da shi ba qalu sai suka bashi amsa sun kace na abudu asnaman muna bauta ma gumaka malam yace sarrahu bil fi'li ai sun malaman zuri suna cewa kururu ta suwa daga kururuwa ne ma'ana sun faɗi abu a fili kenan sai mai sahihu jalalaini wanda ya ta'liq akan littafin sai kawo tashi magana shi yace ai qalu na'budu asnama sun ce muna bauta maguna ka walam yaqulu hadhihi asnamu ku ce wannan gumaka ba ina fata an fujini hadhihi asnamu yace to liyatifu alaihi dan saboda su aza akan wannan kalima atafi fi atafi akan tafa na zallu laha akifi ina fata an fujini domin da yace wato ma ta'buduna suna iya cewa asnaman an shafi maf'ul bihi ba dole bane ma ta'buduna ai shi su ce na abudu ba a bukatar shi suna iya cewa asnaman kamar da ibn malik ya faɗa cikin alfiya wa hadfu ma yu'lamu jaizu mubahati na mai girma alhasfu fil lughati al-arabiyya wa fil qur'an al-karim sai ka san mas'ala ta hidu don ko ce aya ba a rasa abinda an ka shahi cikin ta sai an kaddara shi tau bari mu bari haka amma ya kadiba cikin al-itnab wal ijaz imam suyuti ya kawo abubuwan da ake shafewa don ka gane ka'idodin kuma akwai wani malami a kasar libya wanda ya karatu a azhar binciken shi alhafu fi asalibil arabiya majisterkinsa mutai ko? ya ce to don saboda adafi fanazallu in suka ce asnaman shi a wajen magana kinan ba su ka fi'ili ba amma in suka kawo na abudu asnaman sai su kara wani fi'ili fanazallu na ha'akifi ai nuqimu naharan ala ibadatiha muna tsayuwa ba tsayuwa tsaye ba irin wannan ake nufi ma'ana dawwama ko da an yi tsaye ko ba a yi tsaye ba nuqimu naharan ala ibadatiha mala yace zaduhu fil jawabi iftikharan bi abinda yasa sun ka kara wannan saboda suna alfahari suna bauta muku baka ka ku ga al'amari yayi muni ko ba haka ba kamar da wadansu ke alfahari da su azzalumai ne ko su babu wanda isa ya taba su musu zalunce shi ba Allah kai mun sani annabi ibrahim yace qala hal yasma'unakum ba a kawo wa qala ba saboda in ana muhawara cikin qur'ani shafewa wani ake yi galibi qala hal yasma'unakum annabi ibrahim yace so suna jin ku iz lokacin da shi na sai kawo hina ta da'un kuke roƙonsu kaga na an shafe maf'ulun bihi hina ta da'unahu ko hina ta da'unaha aw yanfa'unakum shin ko suna amfanin ku in abattumuhum idan kuka bauta musu aw yadurrun ko suna cutar da ku ko ba haka ba kama in lam ta'buduhum nan kama ne ya kamata kasance ba kan ba kam illam ta'buduhu kama illam ta'buduhu kama idan ba ku bauta musu ba domin nan abin da ya kamata mu fahimta mu'ahilatul ilahiyya ne yake faɗa Allah ya kamata a ce Allah yana ji ba a samu Allah kurma Allah ya kamata ya zama to yana karɓa ma wanda yake shi sannan Allah yana iya jawo ma wanda yake bauta mishi amfani sannan yana itun kuɗin mishi cuta to duk waɗanda babu su to bin wani ga bauta ko ba haushi ne cikin hadisin shi na hausa ce don me ake sallah dan lada to sai kai abin da bai da amfani kaga hankali bai yadda da wannan ba sani ko mun fahimta ba malaman balaga sun kace wajen naf'u sai ce aw yanfa'unakum ko suna amfanin ku aw yadurrun amma bai ce aw yadurrunakum ba me yasa bai kawo shi ba to nan sai a dauki abubuwa guda biyu ri'ayatul fasila domin ayoyin sura suna karewa da nunu nunu nunu ko kuma ce ayoyin da aka gabanta da abin nan mafi yawancin ayoyin da nunu suke karewa nan min nahiyar lafziya ke domin bu ce ba au yanfa'unakum au yadurrunakum kaga kira abba za ta yi ba amma au yanfa'unakum au yadurrun kaji ayata daidaita da sauran ayoyi ba sani kuma fahimta ba sai ayatul fasila abu na biyu yanfa'unakum za su amfane ku sai kawo amfani saboda shi mai bauta shi ke neman amfani amma auya durruna sai ya shafi auya durruna shin suna iya cutar da bai kawo ku ba ko ba ku ɗin ba wanda bai bauta musu ɗin ba ma za su da shi alhafu huna yufidul umum wallahu a'lam to ga amsar da suka bayar qalu suka ce bal wajadna aba'ana mun iske iyayenmu kazalika yaf'aluna kamar haka na suke aikatawa kaji hujjar su ai misla fi'lina abin irin yadda suke irin aikin muna iyayen muke yi mai ta'aliki cikin sahihu jalali ya ce fattaba'nahum sai mun kabi su wa qalladnahum muka yi kwaikwayo da su min ghairi hujjatin ba tare da hujja ba wala dalilin ko dalili ashe idan kana son kai koyi da wani sai ya zama to kana da hujja ko ba hujja ba kawai hujja ingantatta an gane ko hujja wadda ta kasance ingantatta sannan kuma dalili ingantacce tabbatacce kuma ko dalili tabbatacce sai in bai samu abin da ya mu'arar da shi ba cikin shari'a domin ana iya samun dalili na shari'a Allah ya haramta cin almaitatu abin da ya mutu sai a ce a ba dukkan maita ne an ka haramta ba ana ta ƙidin shi wani lokaci in kana cikin lalura Allah ya ce ka ci ba cikin kone hali ba na biyu kuma almaitatu ana cin matacce ko da ɗan ƙura'ani yuna na kasa shi na iya cewa a hadisin da ya ce banda aljara da walhutu ko ce to kai kaji a wayo su daga ahal ce mashi a ko ba haka ba ƙura'ani ya ce fakulu min ma amsakna alaikum ku ci daga abin da abubuwan farauta suka kamo ku in kace bismillahi ka kora sai suka je suka kamo suka kashe za a ci ko ba za a ci ba kaga takhsisin shi za a yi kuma da ayatul qur'ani ha mun fahimta ko dan haka sai an samu hujja sai an samu dalili to anan abin da nake so mu fahimta malamai suke cewa at-taqlid hijabul aql at-taqlid kwaikwayo hijabul aqli abu ne wanda yake yana hana hankali yayi aiki amma ba ko ne taqlidi ba domin akwai taqlidi wanda an kace fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun babi da usulul fiqh at-taqlid hijabul aql kwaikwayo yana hana hankali aiki dan haka kwaikwayo ana yin shi ne bi shart ya zamanto akwai dalili kuma an ana yin shi ne akan sani da dalili ba sani ko kun fahimta ba annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim yace wata ba'atu millata abai na bi hanyar iyayi na ibrahim wa ishaq wa yaqub amma ce ma kana lana an mushrika billahi koi koi ne amma akan dalili da hujja ba sai ko mun fahimta saboda sai ce ai duk koi koi wa haramu ba haka nan bane fa ai hatara to sai mu je gaba qala afara'aytum ma kuntum ta'budun annabi ibrahim yace kun ga abin da kuke bauta ma min hadhihi al-asnam na dan gona abin nan gumaka mai littafin ya kawo shi cikin shakal in kan ga magana cikin sahihu jalalaini an samu ta an killace ta kenan ba ta mai jalalaini ta ba su masu littafin wanda suka yi ta'aliki kan shi ne suka wuta antum wa aba'ukum al-aqdamun ku da iyayenku na can gaba gaba gaba waɗanda sun ka gabata an gane ko al-awwaluna kenan sun ƙara shi nan ma killacewa suka yi yace to fa innahum aduwwul li su maƙiyana ne fala abuduhum ba zan bauta musu ba illa lakin rabbal alamin sai ubangijin talikai fa inni abuduhu shi zan bauta ba anan ya kamata mu fahimci wani abu bai ce fa innahum a'da'ul li ba sai ce aduwul li saboda asal wato lafadi na fa'ul an gane ko sun kace yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annath wal musanna wal jam'u kalma ta fa'ul ana iya kawo ta ga mutum guda ko mutum biyu namiji ko mace ba sai an ƙara ta'un ba dole ba ne ina fata an fahimta in kuma an ga dama an hankalta mata tashi daga asalin masdar ana iya mai da ta suna an gane ko fa'atiyahu faqula inna rasulu rabbil alamin fa'atiya fir'auna faqula inna rasula rabbi fa'atiyahu faqula inna rasula rabbi ko ba haka ba kaga rasula na an kalli asalin ta kamar suna ne ta tashi daga masdar ta koma suna amma can cikin shu'ara sun ce fa'tiyahu faqula inna rasulu rabbil alamin rasulu to kaga bai ce rasula ba saboda nan wasu malamai suka ce to saboda ai fa'ulun babu matsala ko mace ana ita mata fa'ul hadha adu hadhihi adu hadani aduwani hatani hadani adu hatani adu hum adu ko cikin alqur'ani akwai shi في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وما كتبا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو كان بيتي وهم لكم أعداء با ina fata ana fahimta ta saboda matsala ce ta lugha waɗansu ka ce can wajen annabi Musa ina fata an fahimce ni فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل أتي سورة طه suka ce abin da ya sace cikin zuciya an kace fa atiya fa qula inna rasulu rabbil alamin saboda asalin risalar ta annabi Musa ce to ko shi kadai ne ce rasul babu matsala domin ta annabi Haruna bayan tashi take rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ban sani ko mun fahimta ba mun fahimta dai ai ko to sai mu je gaba to annabi ibrahim ya ce aduwwul li illa rabbal alamin sai ubangijin talikai kalma ta al'alami da wasu malamai suka ce daga al'alama ne li anna al'alam alamatun ala mujidi mujidihi domin halitta tana nuna wanda ya wanda ya yi ta ko ba haka nan bane to sai ce alladhi khalaqani fa huwa yahdi na fatan fahimta na akwai abin da ake kira tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil fassara alkur'ani da ƙur'ani asalinta kala biyu ce ko a fassara aya alkur'ani da aya alkur'ani amma da ta zo bayan ta kai tsaye ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب kaga an fassara almuttaqin da alladhina yu'minuna bil ghaib ko kuma ta zamanto munfasil ya zamanto aya ba hade take da ita ba amma munfasila ce to nan kuma kala biyu yake ko ya zama to munfasil ne fi nafsi sura ko ko fi suratin ukhra yace hudan lil muttaqin muttasil alladhina yu'minuna bil ghaib munfasil fi nafsi sura laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كاجسكم في سورة أيوكس كما أكوي منفصل أما في غير السورة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون تونان الذي خلقني رب العالمين كنه بنجين تلكيو كما أنت بيا وايشي تتي الذي خلقني mun fahimci wannan da kyau wajen irabi kuma in ka gada ma shi rabbal alamin tunda allazi mabniyun na bai daukar fatha ko kasra ko dhamma akan hali guda ke tabbata in ka gada ma ka dauke shi matsayin badali ko atfu bayan na rabba sai zaman tuki na aslin shi fatha ce kamata a yi mishi ba a ce allaziya ko allazi ko allaziyu in kan anka wannan an yi banna ba a san nahu baki ba a san mabni ba a bambanta tsakanin mu'rab da mabni ko wal ismu minhu mu'rabun wa mabni ko inji ibn malik ko ba haka ba a nan wasu malaman luga allazi din nan sai su maida shi maf'ulun bihi na wani fi'ili na daban sai su ce a'ani allazi khalaqani kenan ya fassara shi masali kuma mun fahimta to almuhimmu allazi khalaqani wannan ubangijin talakai shi ne wanda ya halicce ni fa huwa yahdin kuma shi ne zai shirye da ni an gane ko sun ka sa yurshiduni su masu sahihu jalalaini ba magana mai jalalaini to kenan zai shiryar da ni shi mai jalalaini ila addini kawai ya kawo wanda zai shiryar da ni zuwa ga addini wallazi huwa yut'imuni shine wanda zai ciyar da ni wa yasqin kuma ya shayar da ni ay yarzuquni shine ke wato arzita ni nan arziki nan an ce arzitawa ba ya tsaya ga kuɗi ba arziki ya fi kuɗi yawa kuɗi wani nau'i ne na arziki gidaje kuma suna cikin arziki ƴaƴa masu albarka suna cikin arziki an gane ko da sauransu da mata masu biyayya da sauransu dai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ko ba haka ba yace wa idha maridtu idan nayi rashin lahiya fa huwa yashfin shi ne zai shiryar da ni zai zai warakar da ni an gane ko masu ta'aliki sun kace adafa fi'l al-marad li nafsihi annabi ibrahim nan ya danganta fi'ili na rashin lafiya zuwa gare shi ri'ayatan lil adabi saboda kiyaye ladabi ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko sai mun ku bari har mu zo karshen abin nan wallazi wallazi huwa yutmi wasqin wallazi yumituni shine wanda zai kashe ni thumma yuhyin kuma shine da ranar da yana tashin alkiyama yawmal qiyamati sun kara da ranar tashin alkiyama to anan akwai wasu masaloli masu muhimmanci da nake so in dan taba wanda sun ka shafi abu na farko ilmin aqida domin nan mu'ahilatul ilahiyya ke nunawa Allah wanda yake ubangiji to shine wanda ya halitta dan ya ce allazi khalaqani wanda bai halitta bai dace zaman to Allah ba wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ina fatan kun fahimta sannan da yace musu fa huwa yahdini Allah in dai Allah ne shike shiryar da bawon shi ya za a yi to gumakan da ba su magana ba su iya shiryar da ku kuma zamanto allolinku da ya ce wallabi huwa yi tu'imuni Allah shi yake ciyarwa wa ya suke ke shadadi su ko waɗannan gumakan ba sa yin ruwa ba sa ba da abinci wa idan maritu ya ce idan rashin lafiya wa shi Allah da bai ba da lahiya ina Allah kaga babu sifatul ilahiyya wallazi yumitu ni thumma yuhyin wanda ke raya ne kuma yake kashe Allah da bai iya kashe bai iya rayuwa ai ba Allah na ba ko ba haka nan bane ko mu yi karanci ce ba Allah bane ko tunda an ce ba Allah na ba ina ganin sakwatanci da ku to anan ya kamata mu fahimci wannan abu na biyu nan babin aqida kenan kenan abu na biyu a gurguje wanda ya kamata mu fahimta anan shine cewa in kun ka duba wani wuri shi na kawo wa fahuwa huwa fahuwa amma wuri bai kawo kaga allazi khalaqani bai kawo allazi huwa khalaqani ba domin da allazi da huwa damairul fasl in kaga an kawo ta wurin da an kawo su wurin da ba sai an kawo su ba ma'ana tana zuwa to daga cikin suna ba da ma'ana hasu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ai ana cewa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika al muflihuna amma sai aka ce humul dan annu maka su kadai ne yufidul hasr alhasr ko alqasr cikin ilimin balaga da usulul fiqh kala biyu ne akwai haqiqi akwai kuma idafi almuhimmu dai hum din nan tana nuna su kadai da su rabauta to nan da yace allazi khalaqani bai ce allazi huwa khalaqani ba bisa bai kawo huwa ba saboda babu mai iddi'a'in shi ke halitta ko wanda ya iddi'a'in yayi halitta abin nan babu iddi'a'in yana halitta dan ƙarya ne ko ka cikin halitta har kafirai sun yarda Allah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah amma da zo fa huwa yahdin sai kawo huwa bai ce wa yahdin ba hasr ne shi kadai ke shiryar da ni shi amma ana huwa a wannan wuri saboda akwai wadanda suke iddia'in su ke shiryar da mutane ina fata ana fahimta ta ko da'iya mai kishin addini matasa sai ka iske mutum shi na ganin shi duwa abin da ya kamata mutane su dauka annaba sun kai wa'azi ba karɓa balle kai kai kama kanka lahiya kuma abin da ka gane na da'awa wanda mai mai kyau kai fatan kai kanka Allah ya ƙara baka ikon tabbata akan shi mutane wanda su gane ba kuma Allah ya ganar da su fa in aradu fa ma arsalnaka alaihim hafiza kuma sai ka gane hidaya kala biyu ce cikin Qur'ani hidaya amma da kuma hidaya khassa hidaya amma shine kowa Allah ya shirar da shi ba mutane ba har dabbobi sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada ko ba haka ba qala faman rabbukuma ya musa ko ba haka ba qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan hidaya ce amma kowa da dabbobi da mutane kowa an shirya shi zuwa ga masalahin shi akwai kuma hidaya khassa wanda yace ta tawfiki in ba haka ba sai ka shiga cikin qur'ani ka rikici sai ka danganta wata abu zuwa ga wani abu an ce annabi baya shirwa an ce yana shirya suwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya liman yasha kuma aka ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim an shahi maf'ul bihi wa innaka la tahdi an-nas ai kana musu bayani dan adam Allah ce ya shiryar da shi inna hadainahu sabila to kuma ya za ya ce in ma shakirin in ma kafura ya shiryar da shi hanya ai bai dace kafirci ba ya kamata ya zama to ya bai hanya wa hadainahu najdain mun shiryar da shi hanya guda biyu ko ba haka ba asalin kalma ta najd tana nufin mi tana nufin tudu bilad najd wa ta saudiya ai saboda akwai manyan manyan duwatsu ne da kuma tudu na rere amma ana nufin hanyoyi dan haka sai ka fahimci wannan mun gane ko to nan da ya ce huwa yahdini Allah shi kadai ke shiryar da ni ba wanda ita yi shirye da ni to kaga wallazi huwa yut'imuni nan ba sai ce ya kawo huwa bai ce wallazi yut'imuni wa yasqi ba Allah shi kadai ne yake ciyar da ni shi yake shayar da ni me yasa kawo wannan saboda akwai mutane da suke ganin in babu su kai baka samu abinci baka samu abin sha su sun manta da kai da su ɗin Allah nake muku hanya shi yasa sai kawo huwa Allah shi kadai yake ciyar da ko da wani ya taimaka maka shi sanadiya ne ba shi ya halicci abincin ba kuma in Allah bai so baka ba zai baka ba mun fahimta ko yace to da yace kuma wa idza maridtu nan sun kace adafa al-fi'l al-mad li nafsihi ri'ayatan lil adab wa idza maridtu bai ce wa idza amradani ba ko marradani me yasa sun kace ta'adduba na adabi na wajen magana ba a danganta sharri zuwa ga Allah ba a danganta sharri zuwa ga Allah a kai kai na wajen kai ke sharri tana yi wa alkhairi na sai da bayan ka ce kai na gode ma Allah ma da ya yi min kaza da kana dibin Allah ya baka ya hana ka wani abu sai ka ji ciwo ko da aka zuwa kuma alkhairi na ba sani kuma fahimci wannan ba wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira mun fahimci wannan kuma wannan yana da yawa cikin Qur'ani zaka dinka ganin shi aljannu sun ka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada bus ce asharrun arada Allah biman fil ardi asharrun urida biman fil ardi ba ce Allah ya rufa ci sharri ba sani ko mun fahimci wannan ba an gane ko ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wadanda kai ni'ima gare su sai an kai idafa fi zuwa Allah ghairil maghdubi alaihim ba wadanda kai an kai hushi akan su ba ba wai an kore Allah yana hushi ba a qidat ahli sunna a Allah yana yin hushi amma yake hushi wannan shi sai da yake hushi bai wada amurka kaifiya ba mun fahimta sai dai hushin shi ya bambanta da na halittu yadda magana ce ta bambanta da ta halittu yadda ma ta halittun ma ta bambanta da kukan kare da kukan mutum da kukan shaki da kukan jariri da kukan dan giya dubba guda da ko ba haka nan bane to tun da ma sun bambanta to ina kuma ganin Allah subhanahu wataala sai a bar sanin kaifiya zuwa ga Allah mun fahimta ko to kun ga dai a takaice wannan yanzu ku isa bishin gurare da ba amma in kaga an danganta abu zuwa ga Allah to an yi banna sai Allah yayi wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda la idan Allah nufaci su da mummuna ma'ana idan suka aikata abin da bai dace ba ban sani ko kun fahimta ba ko in ce mun fahimta mun fahimci wannan da ke ko dan wani na aiwaye ya ce to aya akwai aya kaza akwai aya kaza a irin wannan suna da yawa cikin alqur'ani kuma ga irin yadda malamai suka yi taujihin su to a gurguje والذي والذي يميتني والذي يميتني ثم يحيين ina ganin wajen wa idza maritu fa huwa yashfi aya zaka ji Allah ya ce wa nablukum bish sharri wal khair fitnatan wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at sai ka ce to aina Allah ya ce ya jarwe su da mai kyau da mummuna ko ba garan bane a'a as sayyi'at na ana nufin abin da yake bakanta ma dan adam rai min sa'a yasu amma ba sharri bane a wajen Allah Allah bai abu ba tare da hikima ba mun fahimci wannan ma'ana mun jarrabe su da abin da yake bukatar ai hankuri wal hasanati da abin da yake bukatar a gode ma Allah kaga an ka jarrabe ka da abin da ake bukatar kai hakuri kai hakuri to ba sai yi ubani zan alkhairi gare ka al hasanati an baka kuɗi ko mulki ko wata ni'ima ta duniya in baka gode ma Allah ba to ta kuma ta san sanya a gare ka ya kamata mu fahimci wannan da kyau kakka ce Allah ya nablukum bi sharri wal khairi fitnata Allah yana aikata sharri ka san akwai wadanda sha'anin nasu sai a hankali wallazi yumituni thumma yuhyini bai ce wallazi huwa yumituni thumma yuhyini ba saboda babu mai iddiayin shi kirayo shi ke kashewa ko ba kadan bane ko wani marudu da yayin wannan ƙarya wanda suka ce mana marudu da ke sunan shi bai tabbata ba a nasu da haka ba za mu tabbatar da shi kuma ba za mu kore mutum da babu nasin da ya kore almuhimmu dai yace ana uhyi wa umit قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ko ba haka ba ya yi so yi iddiayi amma karshe sai juya ma'anat tunda annabi Ibrahim ya ce Allah yana raye na kashe sai dauko ni mutum ya kashe bar wani waye a a kai ka bar guda na raye wanda Allah halitta da rayuwar shi ba kai da kalice shi ka raye shi to amma wannan wasa ne da hankali shi yasa kullun za ku iske irin wannan shubuhat ko cikin da su shi ana kawo sai mun tashi tsaye wajen karatun shubuhohi da yadda ake raddi akan shubuhohi wannan zai taimaka muna game da alkur'ani da ilmukan alkur'ani da hadisai da abin da shari'ar musulunci da zamantakewar musulmi da bidami shubha ta hi dubbai na Allah ɗaya san iyakar su to wannan sai ce wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wanda nake so atma'u ina kwadayi arju kenan inji malaman dauri sun ce dan ma'a an yaghfira li ya gafarta mini khati'ati zunubina kuskure na yawm ad-din ranar tashin alkiyama ai aljaza yau maddin shi ne yau maljaza ranar tashin alkiyama masu ta'aliki a kan sahihu jalal sun kace ai huwa ghafiru dhanbi li ibadihi almu'minin Allah yana gafarta ma yana gafarta zunubi ga bayansa mu'minai kafin mu je gaba akwai wata mas'ala mai muhimmanci anan shine cewa da yace Allah yana fatan Allah ya gafarta mishi khati'ati alhali kuma kurakuran shi da aka kawo ai ba guda bane ya ce bal fa'alahum kabiruhum hada da an ka zo wajen gumaka ce babban su ya aikata wasu malamai sun ce to ainin kuskure ne fa nazara nazaratan fi nujum fa qala inni saqim yace bai da lafiya in mun dauki cewa rashin lafiya ne na jiki to ai da lafiya wasu ka ce a saqimun ina jin bani jin dadin jikina ba irin wancan rashin lafiya ba da abin da sauran dai abubuwa da ake cewa ya aikata ko da akan kuskure ko waɗansu kafin nasu ya bayyana gare shi ya neman ba shi gafara kafin nasu ya bayyana gare shi ko ba haka ba kuma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawidatin wa da ha iyadu da kizamu zuka wani masala almuhimmu da kurakuran shi ai ba guda bane to ce khati'ati wasu malamai suka ce a yana kuskure ne da yake ganin yayi wanda yafi girma ko kuma khati'ati na yana matsayin jam'i domin khati'a in an yi idafar mufrad zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin Allah yake ba ni'ima guda ba to inda an ce ni'ima guda da kace dai an kan lissafi an'umallah to nan aghfir li khati'atina khati'ati ake nufi sai dauki ma'anar jam'i kurakurai na ko jinsin kurakurai na kuma ba za a kafirtar da annabawa da irin wannan don waɗansu da wanda suke kafirtar da annabawa na fata an fahimta sauran ayoyin da ake nuna annaba Allah ya gafarta musu duka annaba ba sa fita daga cikin addini kuma ba sa aikata kaba'ira sai dai malamai sun kace suna aikata sagha'ir tun da ba mala'iku bane mun fahimci wannan ko nan da yace yawmul din da tashin alkiyama ba yana nufin tashin alkiyama ba tunda nan duniya in Allah ya gafarta maka na fata an fahimci ba sai an ta yi kiyama ba amma yana nufin can lahira ne abin zai bayyana a fili kamar da an ce Allah maliki yawmiddin to ai ba yawmiddin ne Allah mallaka ba amma nan na mulkin Allah yake bayyana ko maliki yawmiddin a wata qira'a dan zai ce liman al-mulku al-yawm ran tashin alkiyama a ce lillahi al-wahid al-qahhar almuhimmu ya ce rabbi habli hukman Allah ka bani hukunci ilman kenan ilmi nan ba sai hukunci irin wancan ba wa alhiqni bis salihin Allah ka rishi kadda ni da mutane na gari ka sanya ni cikin mutane na gari ai annabiyina fil jannati a cikin aljanna anan mai do hankalin mu kadan cikin qur'ani duk in ka ji an ce an yi addu'a to in ka tafsirul qur'ani bil qur'an ka koma ka gani an karba ko ba a karba ba domin addu'a tana buƙatar karbawa wani lokacin sai ka iske Allah ya faɗi an karɓa kai tsaye wani lokaci kuma sai an yi istinbatu annabi ibrahim ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ko wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuallimuhum alkitaba ko a cikin suratul baqara ko ba haka ba rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim cikin ali imran an tace wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma an karbi addu'a kai hadisi amma shi wanda bai yarda hadisi ba sai suka kaje wai cikin hadisi an kace ai annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a wasu malamai ba sun ce da'ifi da sun ce sai hada hanyoyin shi ko ba haka ba to qur'ani ba ya faɗi an karba huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin taw yanzu ina ganin ayan kai karshe in baka karanta qur'ani ba kuma mun huta da yace wa alhini bis salihin Allah ka sanya ni cikin mutane na gari Allah subhanahu wataala sanya shi na gari wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin kaga nan Allah ya karbi addu'at sanan to yace Allah sanya shi cikin mutane na gari ah to shi da annabi ina zance kun mutane na gari ai annaba su da ƙoruruwa ko ba haka ba annabi yusuf ma ya ce tawaffani muslimin wa alhiqni bis salihin to ya zamu yi da wannan sai an ka ce a nan as-salihin sun ka ce annabawa ake nufi to in kuma yana annabi na ya roki wannan to Allah sai da Allah ya tabbatar da shi kaga annabawa ba su da tabbacin yadda za su kare ba balle kai dan so san Allah annabi shu'aib ya ce wa ma yakunu la an na'udu fiha illa an yasha Allahu rabbuna sun san Allah kai kokara kana gururi kana ganin kai babu wani abin da za a yi ba ai annabi yanzu fitina guda sai ta zo ta gaba da kai Allah kai mun sai wasu malamai suka ce as-salihina mutane ne na gari ake nufi saboda su mutane na gari mataki mataki na amma yana nufin koruruwa mutai ko yace waje alli lisanu sidqin fil akhirin Allah ka sanya mini halshi na gaskiya sana'an hasana abin da ke nufi ambato na gari fil akhirin a cikin mutane na wato waɗanda su zo bayana alladina ya tuna ba'adi ila yawmil qiyamah wanda su bayar hazara ta shan kiyama Allah ya karba mishi in dai ba kasantattun mutane ba kafirai duk mutane na gari zaka iske suna ambaton annabawa da abin nan da alkhairi ko ba haka ba ita ma wanda an karba mishi ko ba haka ba da Allah subhanahu wataala yake cewa falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya ko ba haka ba wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya ba shi ba ma har ƴaƴan shi ne sun ka samu wannan an karba mu addu'a shi kina a alqur'ananci ina yan qur'aniyun ina fata an fahimta kuma nan lisana sidqin ba wai ana nufin harshe nan harshe an ka ambata amma ana nufin ambato domin harshe shi ke ambato wajen malaman balaga an gane ko utliq al'ala wa urida bihi amalul ala aikin ala ake nufi domin ba ana nufin shi annabi ibrahim ba cikin shi ne Allah zai sarrafawa ya koma cikin harsunan mutane kuma da illa inda Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba mu taba tura wani annabi sai da harshen mutane shi to ai ba harshe ake nufi an gane ko yaren mutane ake nufi shi yasa daga a Najeriya galibi suna cewa yare mu kuma da cewa nan harshe harshen hausa suka ce yaren hausa su sai wani ga to ai an ce harshe kamar hausa ba ta yi kyau a a ba komai ƙur'ani ya ce lisa da ƙauni bai ce lokacin ƙauni ba don ana amfani da su wallahu alam waje an limin warafati jannatin na'im allah ka sanya daga cikin masu gadon aljanna ai mai manyan wa ƙaha wanda za a ba su kai saɓani wajen malamai me yasa an kace za a gari aljanna tun da ba mu taɓa zama a ciki ba wasu sun kace gidajen yan wuta ne za a gadar da yan aljanna tun da ba kahin dan wuta mutu sai an gwada mai gidan shi na aljanna da ya yi imani sai ya ƙara bakin ciki shi kudan aljanna za a gwada mai wurin shi na wuta lokacin da za a karɓar ransa da ya kafirce ma Allah ga wurin shi sai ya ƙara farin ciki to an gadar da su kenan wuraren su wasu sun kace a annabi adamu ya zauna cikin aljanna dama can asali ya zauna to tunda ya zauna yanzu ya fito kenan sai mu kuma mu gadi wurin mu ko fahimta ko sun kace to an ce urithum muha bima kuntum ta'maluna za a ganar da ku aljanna sun kace to waɗannan wurare ne in wuta wasu malamai suka ce a'a to ai bima kuntum ta'maluna an kace an ganar da ku da aikin da kun kai to da za a yi a ganar da kai wurin da wani yayi ya zauna da aikin da da aikin da kai wasu sun kace a'a saboda tauhidin ne an ka ganar da su ai bima kuntum ta'maluna tauhidi shi ko tauhidi shi ke ba da dama a shiga aljanna har a baka wannan bonus ina fata an fahimta kuma bima kuntum ta'maluna da abinda kun kasance ko da aikatawa shi yasa wadansu yan qur'ani sun kace suka kajiya dan ce a ce akwai ceto babu shi don bi ba kuntum ta'maluna Allah ya ci babu ceto hadisin daga zakkuwa ga cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa babu daga shiga aljanna aikin shi ne shigar da shi aljanna ko sun kace wala anta ko ba kai ba yace eh ko ni din illa an yataghmadani illa an yataghmadani Allahu bi rahmatihi ko ba haka ba kun kace to kai kajiya wai hadisi Allah ya ce bi ba kuntum ta'maluna irin waɗannan shigohi dole sai an sayar da za a tunkara su hayaniya ce suke yi idan mutum ya shekara 60 a duniya na bauta ma Allah misali to sai an kai shi aljanna in dai bai makon sun ta'unu da to da ya shekara 60 a aljanna to abin da shi bada tun da dai shekarun da ya shira bauta ma Allah ce an gane ko ita aljanna khalid ne fiha abada ce dan haka aikin ka bai isa ba ya baka aljanna da Allah halicce ka dala naukan ba Allah ya baka abinci ya baka komai balle haka zo kai muqarana gururi da amma Sheikh Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa ba'u wannan sunanta ba'u thamaniya ba'un ta sayan kaya kamar ka sayan kaya farashi kenan yanzu dukkan mu ne yanzu misali za mu je sayan kaya mu ba mai kaya kuɗi ka saye su jika goma ko jika ashirin ka ba shi kuɗi shi kudin ma cikin sati guda ko ran nan ma zai iya kashe kudin bai ma san inda suka yi amma kayan sai ka shekara kuma kana amfani da su samar ke to haka aljanna aikin da kai dan kadan Allah kuma subhanahu wataala ya baka mai yawa ban sani ko mun fahimta ba to da haka ya kamata mu fahimci wannan fassarorin shi yasa yan aljanna Allah ya ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun waghfir li abi yace Allah ka gafarta mu babana kaga duk an wagga addu'a da yadda yace waje alni min warasa jannati na ibi Allah ya karba wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin as-salihin ya amma da yace waghfir li abi Allah ka gafarta mu babana innahu kana min ad-dallin saboda ya kasance daga cikin batattu masu ta'aliki nan sahihu jalali sun kace ai al-mushrikina tunda mun ce an ansa an killace ba magana shi mai jalali bace al-mushrikina na ana fiya daga cikin mushrikai bi an tatuba alaihi Allah ka karbi tuban shi fa taghfira lahu ka gafarta mishi wa hadha qabla an yatabayyana kidan ka hin ya bayyana hu cewa in ji bai jalani annahu aduwwu lillah kama zukira fi suratul bara'a kamar da an faɗa cikin suratul bara'a suratul tauba shi yasa addu'ar da annabi ibrahim yayi yace rabbi ighfir li wa li walidayya an ka ce to nan wa li walidayya iyayen shi to suna an yi taksisin su ba su shiga baban shi sai an fitar da shi mamman shi ita ne qur'ani bai ta diki kanta ba shi yasa an ka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi kuma annabi ibrahim an ka ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim ko ba haka ba wanda sun ka ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashi faci domin shi komai ya umuri da shi ai mai kyau ko ba haka ba sai abinda nasu ya zo ya ce wasu ka ce a hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda nasu ya yarda ijtihadi don shi ba ibrahim da aka ce uswatun hasana sai an ka ce illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wama amliku laka min Allah min shay kuma ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to hatta da nabi ibrahim sun kaje kissa shi wama kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min tabayyana lahu shi yasa duk mutumin da ya mutu akan kafirci to da yace wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya saba mini wasu malamai suka ce to wanda ya aikata sakon Allah wanda bai kai shirka ba wasu suka ce a wanda ya aikata shirka inda bai mutu akan ta ba kuma na asani fa innaka ghafurur rahim amma annabi ruhu shi ko ce rabbi ighfirli wa liwalidayya amma shi Allah bai yi ta'liki bai ce kashi musu an kace to wannan ke nuna iyayen shi su sun mutu akan imani nuh rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minat wala tazidu adh-dhalimina illa tabara cikin suratul nuh an gane ko kuma dama suna cikin kurun waɗancan guda goma da an kace dama sun kasance akan fitra kaga wannan ba qur'ani yana gaskatar da wannan asar na asar na ibnu abbas da sauransu wanda da sauran ɗaliban ilimi suke karyatawa ka koma cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti a tab'at darul hijra karkashin wannan aya kana nasu ummatan wahida da kuma ma kana nasu illa ummatan wahida kaga bayani mun gane ko to da haka dai wannan shine kenan na annabi ibrahim an fitar da baban shi sai ai takhsisin shi kuma wannan yake nuna annaba suna isu yi abu akan ijtihadi da bayan nasu yanzu abinka don annabi yayi addu'a an kace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen afa Allahu an kalima adhinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al kadhibin ko ba ka nan bane ha ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhila fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim wala tukhzini Allah kaka kuma yataddani tafdahuni kinan yawma yub'athun ranar da za a tayar da mutane ai an nasu mutane ko ba gaba wannan suke nuna wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ai Allah rike annabi Ibrahim khalil ko to hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rike shi khalil kamar da rike Ibrahim amma bayan nuhum dan Allah ya rike shi Ibrahim da shi da Ibrahim duka dai suke dan kamar cece ne ya kama da wane battawa ne akwai inda ya fi to dan Qur'ani sai ce to kai kashiya wai cikin hadisi an kace kaza a hatta cikin qur'ani in kaddi ba akwai abun da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba annabi ibrahim shi annabi ibrahim ce wala tukhzi ko ba ganin bane shi ya roka shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ko ba ganin bane to kaga shi kafin ba ya roka da sauran wadansu mas'aloli da za ku gani waɗanda Allah ya bambanta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi ibrahim na fata an fita cikin isra'i da mi'raji shi sai da je can sai sidratul muntaha su ko sauran musu je can ba na fata ana fahimta ta an ba shi akmalu kitab afdal kitab an ba shi akmalu shari'a ko ba haka nan bane da sauran abubuwa waɗanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su annabi Ibrahim bai da su na fata an fahimce ni bari mu dan bar su haka nan saboda diga ba a gurguje da muke ba da abubuwan kuma lokacin yana ta tafiya yace qala ta'ala fihi da ya ce wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banu qala ta'ala fihi a wajen waɗansu malamai kenan nan na tafsiri magana ce ta Allah an yanke magana annabi Ibrahim a wajen su malamai a'a ci gaban magana annabi Ibrahim shine ake kira al-fasl wal wasl in baka san shi ba cikin ilimin balaga kana cikin aiki ka gane wanga magana ta kare an shiga wata ko sabuwar magana ce ta mutum guda ce kuku misali ko sabuwar magana ce daga wata magana zuwa an kai intikali wata magana kuku dun magana ɗaya ce ke sa in baka san shi ba ilmul munasabat kana cikin matsala tafsilan wa tatbiqan yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya ba ta amfani wala banunun ko ƴaƴa ahadan wani mutum guda ba ana nufin ba sa amfani ba kwata kwata ba za su amfani ka ba in baka da imani ba in kuma baka sa su cikin aikin Allah ba ƴaƴanka sun yi aiki na alkhairi ai za ka samu lada bayan tafiya ka ko shi ne abinda ake nufi dukiya ka za ta amfane ka in ka barta tana amfanin ka a nan duniya cikin aikin alkhairi ko ba haka ba illa lakin gashi ma qur'ani ya kawo shi kai sai fa istidraki ne man atallaha bi qalbin salim wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya mina shirki daga shirka wanda faki da munafinci an gane ko shirka babba ba karamar shirka ba ta riya nifaq babba ba wancan nifaqi ba na amal ayatul munafiq thalath idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khan su wadannan ba su fitar daga cikin musulunci sai dai in ka mutu da su yalla ka dan da kudarka wa huwa qalbul mu'min shine kalbi dan kuma Allah ya gara ma ya gafarta maka wa huwa qalbul mu'min shine zuciya ta mu'mini fa innahu yanfa'uhu zalika aikin sai na amfani shi na fata ana fahimta ta da waɗanda abubuwa qalbin salim zuciya mai kyau qalbin muni zuciya mai kyau in gane ko to suri cikin qur'ani sai ka dauki maudu'i zukata akwai zukatan da suke da kyau akwai zukatan da ba su da kyau me sifofin zukata masu kyau ka ka samu maudu'i me su me sifofin zukatan da ba su da kyau zukatan da ke rashin lafiya sai ka same su kaga in ka samu kalbin salim kaga mai lafiya ke kalbin munib ka samu zuciya mai kyau ka tattaro su su ko dan ba su kyau su ba ka hada su da fata mu ce fi qulubihim maradun Allah ce kafin rai to rashin lafiyar nan ba ba haka ba shakkun wani fa inji malamai daga ciki akwai al-khatm khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawatun wa lahum adhabun adhim akwai at-taba' وانطبع الله عليها بكفرهم كو سنكم أكوي الإنكار فالذين لا يؤمنوا بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون أكوي الريل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أكوي النفاق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أكوي الانصراف كو صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون كو هكذا da sauransu imamul qurtubi ya kawo su a cikin suratul bakara wajen waɗannan amradul qulub ibn al-qayyim ya kakkasa cututtukan zuciya amradul shahawat da shubuhat wani dalibin ilimi kuma yayi jami'at malik saud yayi bincike akan amradul qulub ko ba haka ba kuma kana iya kasa su biyu akwai hissiya da ma'anawiyya zuciya tana da bangare biyu tsoka tana da hypertension ta huskan hypertension da bugawa jini da wane ne turayen sun yi mana fitin kawo can kuma ta abin da ya shafi kafirci da munafinci da zalunci da wane ne da girman kai su kuma wannan dole sai an dawo mu addinin musulunci mu je ko wa uzlifatil jannatu za a kusanto da aljanna a kaga an kusanto da aljanna amma da nan za a kusanto da ita ko ba haka ba tunda kiyama ba ta tsayu ba nan madi ne amma gaba ake nufi wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr shaytan ya ce lokacin da an ka da hukunci to ai shaytan bai faɗa wannan magana ba tunda kiyama ba ta tsayu ba mai bin zahirin lafazi kullum ya ce malamai su yi kuskure ma'anil af'al kadiba cikin ma'anin nahwu ina ganin na uku ko na hudu ko na biyu na dr father samun ra'i kowane fi'ili da madi da madi da mudari ya kawo fi'ili amri kuma in kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an shi ma ya kawo ma'anin da yake dauka wa uzrifatil jannatu kenan za a kusantar da aljanna amma bai sai ce an kusantar da ita saboda babu wanda ya sai hana Allah ya zartar da abin da yake so qurribat lil muttaqin masu jin tsoron Allah fa yarawna hadha sunanta thumma yadkhuluna hadha madashu ko ba ka ba na a usulul fiqh lil muttaqin me yasa an ka kusanto da ita gare su saboda suna da suna da takawa li taqwahu shi yasa duk sunan da yake mushtaqqun ne da ka gane shi yufidul illa ghalibi mai har da qur'ani kuma wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'adun li kulli awwabin hafiz cikin suratu qawatu abin nan qaf kai hattara dan ca akwai ghayra ba'id in kuma kana nan wallahi kai ka kasa shi yanzu masu sabuwar har da nan ana kiyamul laili ko tarawih su ta kamtsakka wa burrizatil jahim za a bayyanar da wuta uzhirat kinan lil ghawi daga harkaku al kafirina li yazdada husnuhum dan bakin cikin su ya karu qabla an yadkhulu kafin su fita na ba ta amfinci ni kaga na akwai abin da ake cewa al muqabala an kawo yan aljanna an ka yan wuta an ka aljanna an ka wuta kuma yana da yawa cikin qur'ani da an ka mai kyau wanda bai da kyau wuta da ruwa ga sunan dai sifofin alghawi na suna da yawa cikin qur'ani sifofin su halakakku kafin rai sifofin masu takawa kuma suna da yawa kaga nan ba ka samu maudu'i na alqur'ani wa qila lahum za a ce da su aina ma kuntum ta'buduna ina abubuwan da kun kasance kuna bauta ma min dunillahi wadanda ba Allah ba kaga nan ayat ta kare kuma sai shi da alaka da min dunillahi murtabatun bihi lafzan wa ma'ana sai ka kuma cikin alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida kan mazhabobin malamai da al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na Ibrahim ustad Dr. Ibrahim Awad dan kasar Misr kaga mazahib na ulama akan al-waqf a ƙarshen aya min dunillahi ay ghayrahu min al-asnam wani Allah wanda yake na gumaka hal yansurunakum shin za su iya taimakon ku bi daf'il azabi ankum su tun kuɗe muku azaba aw yantasiruna ko ku kuna iya taimakon kanku bi daf'ihi an anfusihim ko taimakawun yan an ce in tasara ya taimaki kanshi da kanshi Allah ce fa mastaqa'u min qiyamin wa ma kanu muntasirina malam yace la ai ba za su iya yi ba ba su da mai taimako kuma ba su iya taimakon kansu ba Allah kai mu da tsari fa kubkibu ai ulqu za a kada su to nan jik asirin shi wato shine abu ya ta kai aka shine ake cewa kabkaba asirin shi kuma kabbani shine abin da ya kifi afa mun yamshi mu kibban to a larabci ana so a ƙara ma ma'ana ƙarfi galibi in an ka ƙara harfi tana ƙara ƙarfin ma'ana amma wani lokacin ba ba haka take nufi ba kamar maliki da maliki kaga malik wanda ya mallaki abu at-tasarruf fil mamlukat fil milkiyya kenan maliki kuma a tasarruf fil amri wan nahyi to kaga wanda yake da tasarrufi fil amri wan nahyi ya karfin ma'ana a larabci ba tare da sai mu hankalta mu shi wajen Allah ba a cewa ga abin da da karfi ko bai da karfi ba ina fata an fahimce ni sai dai ta'allukin shi ya bambanta mun fahimci wannan to asalin kabba ya kifi afa mun yamshi mu kibban to amma an ka ce kaba kaba kaga an kara ba'un tsakanin kafin da ba'un kaba kaba raja raja damdama kaga damun aiki ni na damdama abinda an kai kace kace da shi bil munasaba sun kace duk cikin alqur'ani kalmar da dukkan gani to mai mukama zaka iske yayi amfani da irin ta ko mushtaqqa din ta amma banda kalma daya ita ce damdama babu damdama cikin mukama haka sun kace in ka bincika in ka gano ta ka faɗa bin mu faɗa musu yi kuskure ma'ana za a sa su ta hita kai fa kubkibu fiha hum wal ghawud da halakakkun wa junudu iblisa da kuma rundunar iblis atba'uhu min man ata'ahu min al-jinni wal ins wanda sun kabi shi daga cikin mutane da aljannu ajma'u na gaba daya babu wanda zai cire ma Allah ina fata an fahimce ni wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wajen wa uzri fatil jannatu lil muttaqin an kusanto da aljanna shi yasa yan wuta burrizat shi yasa da an kazo wajen yan wuta hatta idza ja'uha futihat abwabuha ita an bude kofarta amma da aka zo wajen aljanna hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha sun kace za a bude musu kofofin kafin su zo kamshin ta zai buge su sannan kuma hatta idza ja'uha akwai abun da za su faru wa futihat abwabuha a bude musu kofofin suke cewa um wawukin nan saboda ita aljanna tana da kofa guda takwas to ita ana kiranta wawu samaniya galibi a larabci abin da zai zo da takwas ana kara mishi wawu wasu malamai sun tafi ma akan haka sai ka hada سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سكسنا أنا كاركا اسمع لما سنت في أكاهكا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون للمنكر واسمع لما سنت آه تند أنكا العابدون سأنكا والناهون سنت آه كما جيتكم نتقصنا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا سوكا تي تاكوس أنك تي أتون أنك أبو دروسي أنك أون سوكا تي أباب لي فيدي تكون تاكوس إنكم كوا وانتا an gane ko ba gane ba wawun kin tana zuwa ga abin da ya zama to cikon na takwas ko ko adabi na takwas ko ambaton takwas wasu kuma malamai suka ce a'a da ya dai zo ne daidai wannan wurin wa futihat abawa sun ce a za a yi wasu abubuwa ne na karraba su wannan wa futihat ababuha sannan za su zo saman kantara kantara wasu kace sirati ce wasu kace a kantara da sirati daban inda za a yi mai aljanna kisas to tun da za a yi musu kisasin nan to shine wa futihat ababuha bayan an kare musu kisasi sai a yi musu ko a bude musu kofofin akwai maganganu da dama na malamai kan karkashin wannan dan mu fahimta to za a ce da su aina ma kuntum ta'buduna min dunillah fa kumkum fiha hum wa ghawun wa junud iblis ajma'un qalu za su ce ai al ghawun halakakkun wahum fiha a cikin wuta yahtasimuna suna jayayya ma ma'budatihim don sun kabota ba dama za su yi jayayya dan ka samu maudu'i jayayya a nan duniya da wanda musulunci yarda a yi ta aljidal bil abin nan tattaunawa da kafirai kuma ba dan saboda a hada addini ba a tattauna kowa ya nuna mu wani kuskuren sa in sun ce mu muna kan kuskure mu kuma muna musu akan kuskure kowa ba wani dalili alhiwa bainal adiyar amma ba a yarda da addinan su ko a yi ittihadul adiyar wannan kafirci husumat nan ka samu husuma sai ka samu maudu'i wagga kalma sai ka haɗa aya ta hinawa yan wutar da suke husuma a cikin wuta إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب طبعا كلام بني يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين جاية دكا في رسوك يا الدنيا للآخرة ka samu ayoyi ba san iyaka su shi yasa in kana so ka gane tafsirin Qur'an bil Qur'an sai ka gane lafazin yazo mujmal akwai inda ake tafsirin ma'anonin sa kafirai sun yi jayayya wa junansu a duniya ko suna jayayya a lahira a filin hisabi ne ko ko a can cikin wuta ne wahum yahtasimun amma nan cikin wuta ne ake zance cikin wuta suna jayayya ko tallahi ma'budatuhum kuma abubuwan da suka bauta ma waɗanda a can cikin wuta tallahi za su ce mun rantsi da Allah in malla yace mukhaffafatun min as-saqila asalin magana kenan innahu shine mukhaffafa min as-saqila domin as-saqila inna ita ce saqila mukhaffafa kuma in wasmuha mahdhufun ai innahu gashi ya kawo shi yadda sha'anin yake kunna lafi dalalin mubin mun kasance cikin bata bayyananna bayyinun kinin bayyananna duk inda kaji an ce bata fi to in dai hasara ta ko kokanna ta sai a ce fi in kuma shari'a ce sai a ce ala ulaika ala hudan min rabbihim saboda mutumin kamar yana saman abu ne yana san inda yake shi ko fi kamar an hada rijiya na yanzu malamai fi dalalin mubin kuma kalima ta dalal cikin qur'ani tana zakkuwa da ma'anar abu ya bace ba a garin shi wa qalu a idza dalalna fil ard a inna lafi khalqin jadid dalal yana zuwa akan baka da sanin abu baka san inda zaka kamawa ba ko wajraka dallan fahada da na nufin bai san shari'a ba ba ana nufin manzo Allah ya bace ba wani lokacin kuma dalal shine abu baka san hakikanin shi ba qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim ba ɗayan annabi yaqub suna nufin ya bace ba akan ba aikan shi da shi ba sannan akwai dalalin na bata an gane ko na fita daga cikin musulunci don haka ai hattara if ai haifu lokacin da nusawwikum muke daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin zalikai fil ibadati cikin ibada malai cewa hadihi hikayatu halimul madiya suna ba da labarin abin da ya gabata ne da halin su wanda ya gabata halin su wanda ya gabata ai inda ma sawaina ku lokacin da mun ka daidaita ku kaga nan an yi amfani da fi'ili mudari'i amma abin da ya wuce ake nufi domin ba yanzu na suke daidaita su da Allah ba wa yasna'ul fulka an kace annabi nuhu yana yin jirgin ruwa yanzu yana yin jirgin ruwa a ya riga ya wuce don kai istihdar alhala wa ma adallana sun kace babu wanda suka batar da mu anil huda daga shari'a illal mujrimuna sai masu masu laifi laifi kala kala ne akwai karamin laifi akwai matsakaci akwai babba na amma ana nufin babban ash-shayatin aljan abun ga shaytanu ai awwalu aw awwaluna alladhi da qtadina bihim sai mun gabatan mu da mun kai koyi da su to ai su magabatan ku sai ku koyi da su ba in ba ku same su da rai ba sai in kun same su da rai fa malana min shafi'in ba mu da mai taimako mai ceto ko kamar lil mu'minina kamar da mu'minai suke da minal mala'ikati na mala'iku wan nabiyina da annabawa wal mu'minina da mu'minai kuma Allah zai cece saura ya fitar da su daga cikin wuta ko ba haka ba mu'tazila suna ganin ceto wanda Allah zai yi shine kawai Allah ya daukar da darajar wani mumini zuwa ga wani matsayi a cikin aljanna wanda Qur'ani ya tabbatar da shi walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum amma sun kace Allah ya ce ya ayyuhalladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a sun kace babu wai qiyama babu khulla babu shafa'a to la nafiya ce lil jinsi tufid al umum kuma musamman kira da ta ce la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a ta wani hiddo umumi domin in an ce la bai'un naf'un lil ruhida amma ka ce la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a ba naf'ul jinsi ne gaba ɗaya kwata kwata to ya yi naf'ul huda da naf'ul jinsi ai duk an koyi amma sai a ce a'a ana takhsisin am wani lokaci la bai'un fihi babu ciniki irin wanda kuka sa tsammani amma akwai ciniki akwai ciniki alkiyama إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به akwai kuma khulla ranar tashin alkiyama Allah ce al-akhilla yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun innal muttaqin kan suna da to kuma wala shafa'a man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wala yashfa'una illa liman irtada kisa mu'tazila da irin wadannan akidun bi yanzu turawa suke taimaka musu aƙidun da dama ba musulunci kafirci ne aka lullube sai a samu sunan musulunci a taimaka musu ko kuma aƙidun da da can da suna yakar aƙida ta gaskiya ta sunna sai a taimaka musu saboda a yi ta musu marakis Allah kai mana tsari wala sadiqin kuma sun kace ba su da aboki hamimin wanda yake badadai aboki wanda ake ji hamim ko ba haka ba alhamim wani lokaci ruwan zahi alhamim kuma wani lokaci masoyi wala yasalu hamimun hamima na ana nufin masoyi ko ba ka ba inna shajarata zaqqum ta'amul athim kal muhl yaghli fil butun ka ghali al hamim na ruwan zahi ake nufi kadiba cikin alwujuhu wannan za'ir na imamu dama gani kaga yadda kalma take dukan ma'anoni daban-daban kun fahimci wannan dake ko shi yasa hariri cikin muqama da yace ya kawo magana wannan yace wa awaddul hamima walau jarra'anil hamim ina son masoyi na koda ya bani ruwan zafi malamai suka ce jarra'ani da ainun ya kwadada mini ya an ce jarra'ahu kuma nan ya sashi yayi yaji inda alhamza ne ma'ana ya ingiza shi har ya aikata wani abu a gurguje tun lokacin mu ya kusan karewa nan balaga sai malaman balaga sun kace to ai wajen ceto sun kace fa malana min shafi'ina babu da mai taimako mai ceto domin ash-shaf'u yana nufin biyu wanda zai ceto zai tafi tare da kai sai ku zambu shafa'ahu daga nan aka samu ash-shaf'i wal watr ko baka dan bari ba shi sai shafa'i da wutri ba wacce an sai mata suna shafa'i saboda abu biyu ne wutri kuma saboda yana ta duk abinda a dai wutri ne ko da ba wannan sallar ba duk abinda biyu shafa'i ne mun fahimta sai malaman balaga sun ka ce to ba su ce fa malana min shafi'in ba wala sadiqin sun ka ce saboda masu ceto ba sai sun zamanto abokanka kana iya ka aikata wani laifi sai ka iske masu zuwa ceto suna da yawa amma sadiq yana da wahala kuma musamman hamim shi yasa sai an kai amfani da abin da yake yawa an kace shafi'i na abin da bai da kuma an kace sadiq ba ce asdiqa'u ba kenan qur'ani duk kalmar da ka ga amfani da ita akwai balaga kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz ad-doktor fadil samar ra'i falau anna lana karratan sun kace da dai muna da karratan raj'atan ila dunya mu dawo zuwa ga duniya fa na kuna minal mu'minin sai mu zama daga cikin mu'minai hatta ya kuna lana shufa'a har ya zama muna da masu ceto kamar wanda ta'alikin da su masu sahihu jalani sun ka kawo ba na mallan ba law malam yace huna lit tamanni ta burita ya an ce tamanni shine abinda kake kwadayi amma yana da wahalar samuwa ya an ce arraja'u abinda kake tunani kake kwadayi amma kana sa tsammanin zai iya samuwa ko kuma tamanni abinda bai yiwa kwata-kwata ko sai can ba a rasa ba ake samun shi wa nakunu jawabuhu malam yace to nakuna fa nakuna kenan ita ad jawabi na tamanni walakin nahum law ruddu ila dunya la adu ila kufrihim da sun dawo da sun kuma zuwa kafircin su kiran ƙarya ta suke sai ka tattaro ayoyin da suke nuna kafirai suna so a maido su fa halana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ko ba ka ba إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كما كان مني سنة قولي أما كان يسكي ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب وتكراء ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كان يسكي da dai sauran ayoyin da suka bayani kan wannan to Allah ce inna fi zalika a cikin wannan al-mazkur abinda an ka ambata min qissati Ibrahim wa qaumi da qissa annabi Ibrahim da mutanensa la ayatan akwai aya to ai ayoyi na akwai ina fata kun ci to nan aya sai ta zama to litanwi'i akwai ayoyi daban-daban jinsin ayoyi ba aya guda bace don abubuwan da sun ka faru ai ba da shi guda za a dauka ko ba haka ran bane wa ma kana aktharuhum mu'minin da yawan su ba su kasance masu yin imani ba ba su kasance muminne ba ko ba haka ba su kafiran kuma ba imanin za su yi illa wanda Allah ya so ya imani wa inna rabbaka lalle tabbas ubangijinka an danganta ai Allah ba ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam bane kadai ko in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda to bai sai takhsisi ga am al-idafa lit-tashrif dai daga cikin ma'anoninta al-idafa kadai kana iya rubuta risala ta majistar ko doktora kanta ma'anonin da take dauka da hikimar da ke cikinta da shubha da akwai wani lokaci da idafa lafziya da ghairar lafziya ga sunan abubuwa ne na ilimi masu yawa lahu al-azizur rahim shine al-aziz mabwayi ar-rahim kuma mai jinkai anan kudiba sai kawo inna lamun kuma yana iya cewa inna rabbaka huwa yace lahuwa kuma ya kawo alif wal lam sunayen Allah ana iya cire musu alif wal lam ko sai kaso da alif wal lam ko ba ka ba innal ladina taqaw idza massahum qa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru ay khudh al-afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani yazghun fasta'id billah innahu sami'un alim bai kawo alif wal lam ba can cikin fusul tana ka innahu huwas sami'ul alim kaga ya kara alif wal lam saboda karfin ma'ana ga alamun kuma lahuwa ya kara karfin ma'ana kuma yana cewa inna rabbakal azizur rahim yace kuma lahuwa ya kara kuma huwa da lamu ta'kidi na mai yawa a nan mi yasa kullun waɗanda ayoyin lahul azizu rahim yake maimaituwa da irin wannan munasaba ne an gane ku wa inna rabbaka lahul azizu rahim ya maimaitu a cikin wannan sura duk kisa an kawo sai a maimaita shi to na farko menene hikimar kissa ta liƙi sunayen Allah suna da munasaba da kissa ko hukuncin da ake magana kan shi ko da fiqhu ne ko na balaga ko na wani abu munasaba kissa ko farkon aya da ko karshen aya ko ko ayan da za su zo baya al munasabat to me yasa an karɓi wannan sunayen ba a ce wa inna rabbaka ar-rahmanur rahim ba ko ko wa inna rabbaka al-ghafurur rahim ko ko wa inna rabbaka Allah ko ba haka ba na'am
as-sami'ul alim bai saba ka as-sami'ul alim ba saboda nan al-aziz mabuwayi ba abin da ya buwaye shi duk kafiran da an ka halakar shi ya halakar da su mutanen makka su yi hattara ba su ba wani abu na ba kuma azizun mabuwayi na zai iya taimakon ka don sun gane ka annabin Allah ana cewa za a halakar da su ko ko annabawa ba su da kaza ba su da kaza suna tinkahu to al'azizu ke ar-rahim kuma shine mai jin kai babu kafirin da ya buwaye shi kuma yana jin kan wanda ya cancanta a jin kan shi izza shi bata sa shi ba yayi abin da bai dace ba dan haka wauta ce dan kana da karhi ka zalunci mutane ina fata mutum ne dan Allah bai halakar da kai ba dan bai halakar da kai da ba a yana tausayin ka ne ina fata mutum ne akwai bambanci tsakanin ina da ikon yin abu da na aikata abu ko ba haka ba da bai aikata ba akwai wanda yana iya aikata ɗari amma kuma bai aikata ko guda ba don Allah ne ya kame kanshi munasaba ta asma'ullahi subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake da kyau eh a gurguje tun da lokaci yayi kadzabat qaumun nuhi lil mursalin dan ya ce kadzabat qaumun nuhi lil mursalin mutanen annabi nuhu sun kareta annabawa alhali ko annabi nuhu shine awwalur rusul ko ba haka ba shine farkon manzo to ai wani annabi akwai gabanin shi ko manzo duk da yake annabi adamu an yi sabani wasu sun ce annabi ne ba manzo bane wasu sun ce a annabi ne kuma manzo ne to a gurguje dai annabi adamu manzo ne domin an bashi shari'a shine farko wanda ya rayu to shi ko an ce annabi wanda an ka ba shari'a kaga dole annabi adamu an bashi shari'a an ko an bashi shari'a ai zurriya shi da shari'a shi za ta aiki dan haka manzo ne dan haka da an ka ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli sun ka ce to annabi adamu bai daga ciki don shi annabi na ba manzo bane ar-rusul an ka ce wasu sun ka ce a'a shi ba shi daga cikin ar-rusul sai dai bai shiga daga cikin su da an ce fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul shi ko walaqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma sai dai sun kace to shi bai shiga ciki manzo ne na fata an fahimta to awwalur rusuli kai annabi ruhu shine harkon manzani awwalur rusuli ba'da zuhuri shirki ko ba kama to almuhimmu dai nan ana nufin mursali ne ba annabawa gaba ɗaya ba kuma annabi ruhu dai sun ka karyata me yasa don ya ce fa kazzabuhu a wani wuri fa an jinahu walladina ba'ahu fil fulki saboda duk wanda ya karanta annabi guda duk ya karanta da annaba inda ka karanta da tauhidi duk annaba da tauhidi suka so duk annaba da musulunci suka so babu lokaci balle mu kawo waɗannan ayoyi shi yasa Allah ya ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu bai ce wa asaw rasulahu wasu ka ce rusulahu saboda shi annabi shi da manzannin da yake tura wasu yesu wasu sun ka ce a rusulahu sun dai karyatar da shi duk wanda ya karyatar da shi ya karyatar da annaba wanda suke gaban shi da za su zo bayan shi ba sani ko mun fahimci wannan ba na ganin abin nan yadda nusawikun bi rabbil alamin sai qadiyya ta ta'sis wa ta'kid duk in kisa ta kare sai a ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahul azizur rahim to ta'kidi na ko ta'sisi na fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban ta'sisi na ko ta'kidi na wailun yawma idhil lil mukaththibina wailun yawma idhil lil mukaththibina cikin suratul mursalat wasu malamai sun kace a duk ta'kidin wancan na farko na wanda ya gabata at-ta'sis wa at-ta'kid yan an ce ta'kidi karfafa magana ne akwai shi cikin usulul fiqh da lugar balagha eh takrar amma lit ta'kid takrarun lit ta'kid wasu sun kace a a kowanne yana da alaka da kissar da ta gabace shi kenan yanzu da an kace inna fi zalika sai ta kuma zo ga kissar annabi ibrahim ina fata an fice ni inna fi zalika in kissar annabi nuhu ta to kissar annabi nuhu kenan inna fi zalika inna fi zalika kun fahimci wannan ko sai a karshe watlu alaihim naba ibrahim ka ba su labarin annabi ibrahim wani lokaci qur'ani sai ya ce bil haqqi watlu alaihim naba bani adama bil haqqi bil da gaskiya to nan ce fatiha kashifa mutalabbisan bil haqqi to nan da yace watlu alaihim naba ibrahim bai ce watlu alaihim naba ibrahim bil haqqi ba to shi labarin annabi ba na gaskiya bane a duk abin da ke cikin alkur'ani gaskiya ne nan dan bai kawo bil haqqi ba ke nuna cewa ba gaskiya bane dan uwa musulmi ina ganin waɗannan fa'idodi ne da Allah subhanahu wataala ya taimake mu mun ka samu mun ka dan bijiro da su na fata Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka karanta kuma ya amfane al'ummar musulmi da shi duniya da lahira abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai kuma lokaci Allah ya bada iko irin waɗannan abubuwa ana iya عقيدة الرسول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da